بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يا أهل الكتاب يا كوم أبو التافي قد جاءكم رسولنا annabinmu haƙiƙa jakadanmu ya zo muku huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yubayyinu lakum yana bayyana muku an shari'ar addini shine shari'a na addininku yana muku bayani akan attaura da injila da zabura sannan ya zo da babban littafi alkur'ani sannan yana ba ku labari akan abin da ya wuce da wani wani fage da aka zauna babu aike a cikin fagen shi ne alafataratin minar rusuli kenan yana muku bayani bayan tsakanin annabi isa alaihi salatu wassalamu zuwa kan shi da ba aiko wani annabi ba shekara 560 an ta ƙulu ma ja ana min bashirin wala nazirin to yanzu ga annabi an aiko shi kar ku kama ya zama kuna kamun baki ko kuna da hujja don ku ce ba aiko muku wani mai bushara ba ko kuma wani mai gargadi faƙad kun bashirun wa nazirun to ga mai bushara ya zo muku ga mai gargadi ya zo muku fala uzura lakum izan a yanzu ba magana uzuri a tattare da ku wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji mai iko ne akan dukkan komai na'am wa in قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين واذكر يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم كجا ومتاننك إذ قال موسى يا يند النبي موسى yake faɗawa mutanensa iskara musa da ƙaumi ya ƙaumin kuru ni'imatallahi alaikum ya mutane na ku tuna ni'imar da ubangiji ya yi muku idda alafikum anbiya ya sanya annabawa da yawa a cikinku waje alakun mulukan ya kuma ba ku isa ko wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin sana ubangiji ya baku abinda bai ba wasu mutane ba ko daga cikin alam jama'u na min almanni wasalwa wa falak bahari wa gairi shi ne wato an ba su darba da soyayyen tsuntsu an tsaga musu kogi wanda ba tsaga wasu ba kafin su ƴaƴan bani isra'ila sun wuce gaba ɗayansu saboda haka ku tuna wannan ni'imar da Allah ya muku inji annabi Musa alayhi salam na'am ya qawmi
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين يا قوم يا قوم تانينا جاء النبي موسى عليه الصلاة والسلام ودخلوا الأرض الأرض المقدسة كشجك سنة ما يتركي أي المطهرة كينا التي كتب الله لكم وند أبنجزي ya umarce ku bidu kuliha da shiganta wa hiya shamu ita ce shamu wala tartabdu ala adbarikum kar ku koma da baya don kuna jin tsoron abokan gaba ko fatan kalibu kafiri na fi sa'aikum in kun koma za ku sha wahala da yawa a cikin komawanku baya na'am قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قالوا سكتي يا موسى يا كي موسى إن فيها قوما جبارين من بقايا آد إوالا ذوي القوة أتكنت أقول وسمتاني sauran 'ya'yan annabu hudu alayhi salatu wasalam dogaye ne su kuma sannan ma'abota ƙarfi wa inna lam nadkhuluha hatta yakhruju minha ba za mu shiga ba fa sai sun fita daga garin fa in yakhruju idan suka fita fa inna dakiluna mu kuma sai mu shiga amma ma ba ma suna garin ba za su shiga ba in ji su na'am قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فليتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال لهم رجلان سيرس متعني قدابي سكتشي مسلم من الذين يخافون مكافة أمر الله وانا سكيجن صورهم أبنجيجي domin su sun san Allah ne shi sa za su musu gargadi da yusha'u kenan da khalid minan baqara allazi ba'athahu musa fi kashfi ahwalil jababirati ka san da yusha da khalid suna daga cikin mutane goma sha biyu da aka zaɓa don su je su gaya girman mutanen suke sau da haka suka ce musu a ko su waɗannan mutane kenan al'amar laharai ma wanda ubangiji ya musu wato ni'ima da imani yusha'u Allah ya masa ni'ima da imani ƙalibu Allah ya masa ni'ima da imani su fa kasa ma matsara'a alaihim min halihim illa an musa bi baƙiyatin a baƙa'i fa absu fa jaban dama su biyun nan su suka ɓoye sirrin ba su gaya da kowa abin da ke tafiya ba sai annabi musa shi kadai saɓanin sauran waɗancan mutane da suka faɗi maganar a cikin garin misira ya zamanto kuma jama'a sun ji tsoro suka ce udukulu alaihimul baba suka ce ku shiga ta kofar garin babal qaryati fa wala taghshawhum kar ku ji tsoron su fa innahum ajsadun bila qulubin gangan jiki ne kawai amma ba su da zuciya fa idza dakaltumuhu idan kuka shige su fa innakum ghalibuna ku za ku yi nasara akan su ko ƙawala zalika sun faɗi haka ta yaƙunan bi nasarin lahi wa in jaji wa'adi saboda ya ƙini da cewa ubangiji maɗaukakin sarki zai taimake su sannan allah ba zai karya alkawari ba tun da ya ce su shiga in sun shiga to za su yi nasara na'am قالوا يا موسى
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فبرك بيننا وبين قوم الفاسقين وعلى الله فت- وعلى الله فتوكلوا ga Allah fa ake dogara amma in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai qalu ya Musa suka ce ya kai Musa alaihi salatu wassalam inna lan nadkhulaha abadan ba za mu shiga ba har abada ma damu fiha ma dama suna cikin garin ba za su shiga ba ko fa zahab ka tafi kai Musa an ta kai wa rabbuka da ubangijinka fa qatila ku yaƙe su ku kuje ku yaƙi manarkai da ubangijinka inna hauna qa'iduna suka ce su suna zaune a nan ba su je yakin ba qala rabbi yace ya ubangiji قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال ربي تو أنا موسى سنا فدنا كسيتي يا أبنجي إني لا أملك إلا نفسي تو فانزو bani kuma da kowa sai ni kadai wa aki da dan uwana ban mallaki kowa ba daga ni sai shi faburuk ubangiji madaukakin sarki kare bi ai fafsil kenan bayna na wa bayna qaumil fasiqina ka rabe tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin mu da waɗannan mutane fasikai amma yanzu ba mu da kowa daga ni sai dan uwana ba mu da kowa sai kai ubangiji na'am
قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يمرون في الأرض فلا بأس على القوم الفاسقين أو أنها محرمة عليهم أربعين سنة يتهون في الأرض فها تأسأل القوم الفاسقين to ubangiji ya ji magana da annabi Musa alaihi salatu wassalamu ya gaya mishi qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya gaya annabi Musa fa innaha ita wannan ƙasa ayil ardal muqaddasata ƙasan nan mai tsarki to muharramatun alaihim ayyad kuluha an haramta musu su su shiga wannan garin arba'ina sana aka ce shekara arba'in ya cihuna ya ta hayyaru da fil arzi suna ɗimuwa a bayan ƙasa kuma kwata-kwata fagaran ba wani gari ba ne mai nisa tsakaninsu da garin an ce wa iya tis'atu farasika in ji abdullahi ɗan abbas farsaki tara ne kawai tsakaninsu da su shiga garin kaga ko ko da kaba za ka shiga cikin garin sai da kowane farsaki daya mil uku ne mil uku uku sau tara sai ka ce jaza'akun ashirin da bakwai kenan ko mil ashirin da bakwai amma ka duba irin wahalar da suka sha idan suka tashi da safe sai sun yi gab da za su shiga garin sai su kai bari su huta kawai sai su wayi gari an dawo da su farkon gari haka suka dinga ya tahayyaru na fil ardi Allah ce annabi Musa fala ta asa tahzan kada kai bakin ciki alal qaumil fasiqina akan sha'anin waɗannan mutane fasiki fasikai ruwaya rawaito annahum kanu yasiruna al-layla jadina فإذا أصبحوا فإذا هم في الموضوع الذي ابتدأوا منه سجمة تفيا لددره سواهي غري سيسجا سنتاش أقولن دا سكا بارة تفيا أن جنيو كسر أن داود إتا كو ويسيرون النهار كذلك حتى انقرضوا كلهم har sai da suka kare gabaki ɗayansu illa man lam yablugul 20 qila kanu wato sai wanda ba su je sun kai labarin nan ba annabi yusha'u yana ciki yusha domin a lokacin ba a annabtar da shi ba sai daga bayan mutuwar annabi musa alaihissalatu wassalamu da annabi harunu alaihimussalatu wassalamu aka ce su dubu ɗari shida ne ko sittata mi'ata alfin kenan wa mata harunu wa musa fittihi annabi musa a nan ya rasu annabi harunu alayhi musalatu wasalamu a nan shi ma ya koma ga allah maɗaukakin sarki wa kana rahmatan lahuma ya ce wannan in ji abdullahi ɗan abbas ya ce da annabi musa da annabi harunu alayhi musalatu wasalamu su wannan komawarsu ga allah ya zama rahama a gare su wa azaban li'ula'ika su kuma waɗancan ya zama azaba a gare su na
واتل عليهم نبأ الذي آتى بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين na watulu alaihim naba mai adama bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu min al muttaqina to annabi Musa alaihi salatu wassalamu bayan komawar shi ga Allah da shi da yayin shi annabi harunu alaihi salatu wassalamu kamar abin da muka faɗa a baya annabi harunu ya riga annabi musa komawa ga Allah wanda aka dinga yi masa sharri cewa shi annabi musa shi ya kashe ɗan uwansa harunu hankalin shi ya tashi ya ɗebe su aka je kabarin ya tashi annabi harunu aka tambaye shi wa ya kashe ka ya ce a Allah ne ya kashe shi shi ke na musa ya ce koma ya kwanta bayan nan shi ba annabi musa alaihi salatu wassalamu ya zamanto a ya roƙi ubangiji da wancan abin da ya faru na maganan mutuwansa da yadda ubangiji ya karɓi rayuwar shi yadda Allah maɗaukacin sarki ya sanya ya koma kaman jifa da dutse daidai da a baitul maqdis ko sannan daga nan ne aka annabtar da annabi yusha'u alaihi salatu wasalam shi annabi yusha'u shi aka yi wa wahayi wa umira bi qitalil jabarina fasara bi man baqiya ma'ahu ya tafi da wanda suka saura tare da shi shi ya haƙe su a ranar juma'a wa kada ranar juma'a ce ranar juma'a ne abin ya faru wa waka atlahu shamsu sa'atan hatta fariga min qitalihim aka rike wa mishi rana har sai da ya zamanto ya gama yaƙar su gaba ɗaya sai da ya gama yaƙarsu aka rike mishi rana shi annabi yushau alaihi salatu wassalamu kenan to saboda haka abdullahi dan abbas ya ce mutanen da rana aka taɓa rike musu ita ko kuma ta tafi aka dawo da ita yushau yana ciki aliyu bin abi ɗalibin karaman lahu wajahu yana ciki domin ya zo ruwaya ya ce manzala sallallahu alaihi wa ala'ali wasallam yana kwance a kan cinyar imamu ali sai ya wuri ko walam yakun sallar asara har lokacin sallar la'asar ya wuce ko ba mata kaza hatta garbata shams bai tashi ba sai da rana ta faɗi ba ƙara nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya farka akan cinyar imamu ali karramallahu wajahu ba ƙara wace ya rabbi allahumma ya rabbi إن عليا في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس حتى يصلي الأثر yace ya ubangiji ali yana cikin ɗa'arka ne biyayyarka da kuma biyayya ta annabinka ka dawo mishi da rana ya sallar la'azar aka ce ana kallo aka fasa magaribar aka dawo la'asar annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam sannan sai na biyu lokacin da ya gaya wa mutanensu sun fita sun tafi fatauci ya ce ga sunan suna shigowa raƙumi kaza shi yake kan gaba makiya Allah suka tsaya ƙofar gari don suna so wai su ga hujja ba ta tabbata ba Allah ya riƙe ranar don sun fara farin ciki don sun ga rana ta kusa ta faɗi sai aka tsaye da ranar har sai da abin da ya tabbata ya tabbata na gaskiya da zahara na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka wasu du'a rahim na ba'anai adama bil haqqi ka karanta musu ya muhammadu sallallahu alaika wa ala alika wa sallam wa zai karantawa mutanansa kaumika mutanen makka kenan yanzu ko labarin duniya gaba da suke ji na ba na yi adama maganar 'ya'yan annabi adamu guda biyu ba su labari su yahudawa ka ba su wannan labarin habilu da ƙabilu kenan bilhaƙi da gaskiya izkarraba ƙurbanan yayin da suka yi wani abu na ibada suka kusantar da shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa huwa kamshin li habilu habilu ya samu wani ƙaton rago ce wannan ragon ya bayar don Allah wa zar'un li ƙabila shi kuma ƙabila ya kawo kayan gona wa tuqabbila min ahadihima sai aka karbi daya ubangiji ya amsa na daya wa huwa habilu shine habilu ko bi annabalatin nar min as-sama'i fa akalat qurbanahu sai ubangiji ya sako da wuta daga sama sai ta cinye wannan ragon walam yutaqabbal min al-akhir ubangiji bai karbi na dan uwan shi ba wa huwa qabilu shine qabilu فغضب سيد فسي وأدبر الحسد في نفسه يقوي حسد أتكن زوجيش أكن أوانش حابيل إلى أن حج آدم yace to ba ba masa annabi adam ya tafi aikin hajji ko ƙara yace lahu yace mishi ya ce gaya wa habilu la'abtulan naka wallahi sai na kashe ka ko? ƙara inna ma hata ƙabbalin lahu min almuttaƙin sai habilu ya ce masa ai aiki Allah yana karɓa ne ga wanda suka yi aiki saboda Allah abinda ya gaya musu kenan sai ya ce ne لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي يدي إليك لأقتلنك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين توصي قابيل وكيل aka ce yana alfahari cewa shi a aljanna aka haife shi yana gaya habilu habilu kuma sai da aka da duniya aka haife shi yana mar alfahari yana cewa ibn janna yana shi dan aljanna ne wa anta ibn al-ardi kai kuma dan kasa ne fa ana khairun minka ni na fika yana yawan gaya musu wannan magana wakila aka ce a dukkan su a ƙasa aka haife su amma kowanne haihuwar shi kamar dama yadda yake in an haifi mata wannan cikin wani ciki kuma sai a haifi maza haka a hawa'u take haihuwa to sai ɗan uwan habilu ya ce wa ƙabilu la'in ba saɓa ilayya ya daka wallahi idan ka ɗauki hannunka litaɓa tulani ka kashe ni ma ana bi ba su ɗi yadi ilaika ni ba zan ɗauki hannuna inda ke ka ba ba abinda zan maka li'aktula ka ko ba zan kashe ka ba domin inni akafu Allah rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin talikai ba zan da ce ka ba na'am إني أريد أن تتوبا باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين إني يتيني أريد أبن نكي سو أن تتوبا أن ترجع باسمي باسم قتلي واسمك abin da ni nake so ka dawo mu koma ga Allah da maganar laifin da kake so ka kashe ni da zunubin da kake so kai ka haike masa wata kuna min asabin nari don karka zama daga cikin 'yan wuta in ka kashe ni za ka samu matsala ko wa zalika jaza'uz zalimina wannan shine sakamako na azzalimai masu kashe mutane kisa hadari ne babba Allah ya kiyaye mu na'am
وطوعت له نفسه قتل أبيه فقتله فأصبح من النادمين na'am فأصبح من الخاسرين فضربت له نفسه قتل أكيه فقتله فأصبح من الكاسرين to ya gama gaya mishi haka ba a jima ba annabi adamu ya musallama ce shi zai tafi aikin hajji ka san inda suke da zuwa makka da nisa ba jaki ba doki ba keke ba mota ba jirgin sama da kafa annabi adamu yake zuwa yi aikin hajji sai ya koma gida to ya tafi aikin hajji faɗawa atlahu nafsu sai zuciyar shi ta ƙawata mishi katla akihi ya kashe ɗan uwan shi ta kafa kawai sai kashe shi fa asbaha fasara min alkasirina sai zamanto daga cikin wato masu asara bi qatlihi da kashe shi walam yadri ma yasna'u biki kuma bayan ma kashe shi sai rasa ya zai da shi saboda li'annahu saboda shi qabilu da ya kashe habilu huwa awwalu mayyitin ala wajhi al-ardi ba a taba mutuwa ba lokacin a kansa aka fara mutuwa saboda haka bai sanya zai da shi ba kuma ko fahamalahu ala zahrihi sai ya dauke shi a kafada yayi ta yawo da shi ya buga nan ya buga nan ya buga nan ya rasa ya zai yi da shi kuma baya motsi ya riga ya mutu sai ya ce mai فبعث الله عليه يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب وأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين
ubangiji maɗaukacin sarki ya ce fa ba aka lahu guraban ya fasu fil ardi liwariyahu kaifa yuwari sau a ta'akiyi ƙara wata ajartu an akuna mitla hadal gurab wa uwari sau a ta'aki fa asbaha minan nadimi bayan ya yi yawo da shi ya wahala ya yi yawo da shi ya rasa yadda zai yi iblisu azabilu korarren ubangiji la'anarullahu ya ziga shi yana sa shi yayi nan yayi nan sai Allah ya aiko wasu mala'iku guda biyu fabasallahu guraban yafasu fil ardi sai Allah ya aiko wasu mala'iku guda biyu amma sai suka yi tashakkuli tashakkulun da suka yi irin na hankaka kasan mala'ika yana tashakkuli amma mala'ika bai zama ɗera duk wani abu mara tsafta mara tsarki mala'ika baya zama sai suka zama kaman hankaka wa'annan mala'ikun domin ba asallahu guraban sai Allah ya aiko hankaku amma mala'iku ne suka yi tashakkuli ya ba su fil arzi ya shiru turaba bi kirarihi wa rijlaihi wa shiru ala gurabin magitin sai ɗaya hankakan yana ɗiban ƙasa yana tono ta da ƙabashi yana ɗiba da bakin shi yana zubawa ɗaya hankaka matacce ko hatta warahu har sai da ya binne shi da ƙasar shi ƙabalu yana kallon su domin bai sanya zai yi ba tunda ba a taɓa yin kisa ba balle mutum ya mutu a ce an masa sutura an binne shi kuma haka cin duniyar babu likafani ba zani ba riga ba makara ba motar ɗaukan gawa domin duniyar ɗanya ce a lokacin gaba ɗayanta yana kallo hankakan sai binne ɗan uwan shi a'a da ya gani liwariyahu kaifa yuwari sau'ata akihi don ya nuna musu ya zai ya suru a sau'ata akihi ya zai ya suturta ga ɗan uwansu ƙala sai ya gane sai ya fahimta kawai Allah ya ganar da shi ƙala sai ƙabilu ya ce a ya hailata ya ce kai cona a ajabtu an akuna misla hadal gurabi yanzu haka zan aikata wa ɗan uwana yadda wannan hankakar yayi fa wari sau'ata aki in binne ga ɗan uwana fa asbaha minan nadimina kawai shikenan sai wayi gari yana mai nadama ala hamlihi wa hafara lahu wa warahu ba yadda zai haka ya ɗauke shi ya tona ƙasar kuma ya lullube shi sai ya ce ni من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون to shi kenan shi annabi adamu yana makka sai ya je ya tsinki tufa ko apple yana ɗanɗana sai ya ji ba zaƙin da ya saba ji ba ya je ya sha mangoro ya ji ba zaƙin da ya saba ji ba duk wata bishiya da ya je zai taɓa zai amfani da ita sai ya ji ɗanɗananta ta saba ta saba da asalin yadda ɗanɗananta yake a baya sai ce akwai matsala a bayan ƙasa ya ce nan ne wani abu ya faru so da a lokacin su kenan kuma annabi ne na Allah sanar duk wani abin da ƙasa take ciki yana sane da shi wannan abin sai ya gane cewa akwai damuwa yana zuwa sai ga ɗan uwan ƙabilu sai ce aina a kuka ya ce ina ɗan uwanka sai ce ma kuntu alaihi raqiba nace ban gaishe ba sai ce to amma ya naga jikinka yayi baki ya ga siffarsa ta canja sai ce a kawai yanayi ne sai ce ka kashe shi ko sai ce to idan na kashe shi baba ina yake ina kuma jinin shi a lokacin kuma farkon da aka yi haka ana kashe shi ƙasa sai ta shanye jinin shi to tun daga nan Allah ya haramta wa ƙasa kar ta sha jinin wanda aka ce jinin na nan saboda wancan abin da ya faru tsakanin ƙabilu da habilu babansa ya yi bakin ciki fagadiba alaihi ko fa zahaba qabilu matrudan sai kore shi kawai saboda bakin cikin wannan abin da yayi Allah ya ce min ajali zalika saboda wannan abin da ya faru tsakanin ƙabilu da habilu abinda habi ƙabilu ya aikata habilu katafna ala bani isra'ila ya zama to muka sa akan ƴaƴan bani isra'ilu ya zama wajibi faradna alaihim annahu lamarin da sha'anin min man qatala nafsan bighairi nafsin duk wanda ya kashe wata rai haka kuran bata kashe kowa ba kuma an mutum ma ya kashe mutum ba ba ce ka kashe shi ba ba domin ka kashe shi in an kama ka sai a kashe ka gashi dai kashe mutum yayi so da dole sai ka kai wa alƙali alƙali shi ke da dama a shari'a a tabbatar da hujja ya kashe shi to shi ke nan sai ya ba da dama ya ce a kashe shi amma kai ba a ce ka ɗauki doka a hannunka ba بغير فساد أتان كوبا تارين ونبرنا با في الأرض أبان كسا آه فكأنما قتل الناس جميعا كمن يكسى متانين يقبأكي لا ومن أهواها دون دكما يرى وتري بأن امتنع من قتلها يكسيتا دو أبن ذا ينا كب كب دئتا ya ƙi kashe ta su faka annama ahayan nasa jami'a kamar ya rara mutane ne ga baki ɗaya ƙalab na abbasin abdullahi ɗan abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya ce min haisu inta haka hurmatu hawa sauniha wannan ya haɗa cewa kar a keta alfarmarta kar a ci mata mutunci kaji almajiran manzan Allah ke sallallahu alaihi wasallam sun zauna da annabi sun san kima da daraja na dan adam kasan ba wanda ya fi manzan Allah sanin mutunci da darajar dan adam sallallahu alaihi wasallam haka kuma ya koyawa waɗanda suka zauna tare da shi haka har gobe bayan Allah na gari suke ba sa kashe mutane ba sa cutar da mutane ba sa dukan mutane ko faka annama hayan nasu jami'an wala qad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati haqiqa manzannunmu sun zo wa bani isra'ila da gaskiya wannan magana da suka gaya musu min ajali zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin wa kai wa yace ka sa mutane bom ka kashe su ba ka da wannan hujja ko mutane na sallah masallaci ka zo ka bude musu wuta wa ya saka babu ba ka da hujja in ka kashe su to kaman ka kashe al'umma ne baki da ko rusuluna bil bayyinati bil mu'jizati wa inna summa inna kaseeran minhum sannan mafi da yawa daga cikin su minhum daga cikin su ba da zalika fil ardi la musrifuna sai gashi suna wuce gona da iri su hada bom su hada nukiliya su hada bullet bindiga kaga bullet da ya fita sai ya yi barna so da hadarin da yake jikin shi tare suke tafiya da azara'ilu da ya taba mutum ne magana ta riga ta kare in ko ya taba ka gaba a mutu ba to za a sha wahala so da musibar da take jikinsa wajawazun alhadda bil kufr wal qatl wa ghairihi su suke wuce gona da iri da kafirci sannan kuma suke kashe mutane ba tare da sun yi musu komai ba na
أو تقطع أيديهم وأرجلهم
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وسبتان ko wane zarafin ibrahimiyina wasu jama'a ne suka zo suka samu manzala sallallahu alaihi wasallam suka ce mishi ba su da lafiya lamma qadimul madina wahum marda suka ce ya rasulullah ba mu da lafiya ba ku da lafiya suka ce fa azzana lahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzala ya yi musu izini a ya kurju ilal ibli ya ce to ga wasu raƙuma can wa ya shirbu min albaniha wa abuwaliha wa albaniha ya ce waɗancan raƙuman ku je ku nemi nono kaga nonon raƙumi har gobe nonon raƙumi magani ne haka kuma fitsarinsa ma magani ne suka je suka ɗiba suka sha suka yi amfani da shi manzala ya musu izini falon masu yayin da suka warke suka ga sun sami lafiya kalau ƙafalin ra'i mai kiwon raƙuman sai suka kashe shi kaji shakiyai wastaƙul ganama kawai suka kore kuma raƙuman wastaƙul ibal suka kashe mai kiwon kaga me ya kamata su yi sai su dawo su yi godiya ce izini da kai mana mun yi amfani da abin da kace mai amfani da shi mun warke muna godiya inda hadiya ma su bada to babu hadiya babu godiya sai suka kashe mai ciwon raƙuman sannan kuma suka kora dabbobin suka tafi to wannan aya akan sha'anin su ta sauka Allah sai na ba ta zaɓin lazina yuharibuna Allah wa rasulahu sakamakon masu yaƙar Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kamar sun fusata Allah kenan saboda abinda suka yi ubangiji bai ji dadin sa ba ko bi maharabatil muslimina da yaqan musulmai wa yas'auna fil ardi fasadan kuma suke wato yaɗa barna a bayan ƙasa bi kadi dariki da yanke hanya tsare kamar yadda waɗannan mutane suka yi أو يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من كلاب أو ينفوا من الأرض كوا كسر ستون دسو ما سن كشي كوا tsire su ko ko kuma a yanke hannayensu da ƙafafuwansu daban in an yanke dama a yanke a bar kafar hagu an yanke hannun hagu a bar kafar dama milki lafin kenan bi ardil yumna wa arjilahum al yusra ko ku a kulle su a kai su fursuna su ci fursuna ko kuma su bar kasa da baki daya ko so da irin wannan mummunan aiki da suka aikata zalika lahum kizyun fil hayatid dunya waɗannan sakamakonsu da aka faɗi shine na wulaƙanci a rayuwar duniya walahun fil akirati azabun azimun kuma bayan sun mutu a ranar lahira suna da azaba mai raɗaɗi wa huwa azabun nari ita ce azabar wuta nan إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من المحاربين والقضاء سيكون هم كتوبة bayan sun aikata wannan aiki suka yi nadama suka daina tsare mutane ko da yaƙar Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam tun gabanin a kama su a yanke musu hukunci an taƙadiru alaihim wa alamu ku sani أن الله غفور لهم ما أتوه وبنجي ما يغفر عنه daga wancan zunubai da suka aikata rahimun bihim ubangiji mai gafara ne a gare su ko kuma mai jin kai ne a gare su na'am يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون
ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan ladina amanu taqullah ittaqullah wa tabu ilayhi alwasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun to wancan fa ba suka tuba ba a ce ka kashe mutum ka tuba ba ba ba wannan maganar ake yi ba ka kashe a kashe ka ne saboda jini yana da girma sosai ran mutum babban abu ne a wajen Allah ya na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani tuba da za ka yi to an kashe kashi kenan domin a haƙƙi ya sauka ko kuma a wakilai na jini sun ce sun yafe maka to kuma sai ka zo kai wancan azumi sittin ko kuma an biya diya to kuma sai kai azumi ko ko an biya diya to shi kenan bacin sun yafe maka ba magana diya ka je kai azumi sittin ko an kama mutum alƙali ya tabbatar ya yi kisan ba da gangan ba ne da manufa ya yi an kashe shi to shi kenan wancan jinin ya sauka tun da an tabbatar da hukunci ya hau kan mutum domin ba a kashe mutum a ce wai an yi istighfari kuma a'a jini yana da nauyi sosai amma wakilan jini suna iya cewa "Eh, sun yafe maka saboda su ne wakilan gawar to kai kuma sai ka je ku sasanta tsakaninka da Allah kai azumi 60 kuma ka ci gaba da yin istighfari ko kuma ka yanta wuya ka yanta kuyanga Allah ya raba mu da kisa awalazina amanu ya ko dan da kai imani ittaqullahu ku ji tsoron Allah kafu iqabahu bi an tudihu ku ji tsoron Allah ku yi masa biyayya wattabu idlabu ilayhi alwasila ku nemi abin da zai hada ku ya sadar da ku da ubangiji ai ma yuqarribukum ilayhi min da'ati duk hanyar da za ta hada ka da Allah aboki ne ko mata ce ko dan uwa ne ko wane ne in dai har in kai hurda da shi zai hada ka da Allah je ka neme shi ku yi hurda da shi waftahu ilayhi alwasila kaman mu alakan mu da shehu Ibrahim Inyas da shehu Tijjani da sauran waliyan Allah alaƙar mu ita ce mun haɗu ne wajen tafiya don mu sadu da Allah ita ce alaƙar mu to alƙur'ani kuma bai hana ba sai allazina amanu taqulla waftahu ilayhi alwasila ina abokanan tafiya a haɗu a tafi wajen Allah to shiga cikin su ku tafi tsarin su zamanto su suke jagorantar ka wajahidu fi sabilihi ku yi jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah la'allakum tuflihuna la'alla ko kwa samu rabo in ji Allah maɗaukakin sarki za ku samu rabo shi da shehu muhiddin muhalli yake cewa shi wali bin wali ba shirka ba ne babu shirka a ciki bal kamar wato mutum ne wanda yake tafiya yake neman hanya sai ya haɗu da wanda ya san hanyar shi bai san hanyar ba sai samu sauƙin tafiya inda yake so ya je sai ya sadu da- da- da- da hanyar da sauri wajen kenan ko sau haka waftabu ilaihin wasila ɗin kenan su wasila ne zuwa ga Allah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanuna kaman tabi'ai ne da tabi'ut tabi'ut tabi'una wanda su basu ga annabi ba amma su wasu sun ga sahabbai wasu sun ga wanda ya ga sahabi wannan ya ga wanda ya ga wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka ce a'a kai ba za ka yi addini ba sai ka ga annabi ya gaya maka ko kuma kamar yadda wancan suka faɗa arina Allah jaharatan ba za su yi ibada ba sai an nuna musu Allah sun ga Allah kuru-kuru Allah ya ce eh ni ne Allah ni na aiko Musa a tauha littafi na ne ku yi kaza ku yi kaza wannan inadan ya zama taurin kai ko waftahu ilahi wasila kenan sai ya ce mi daga wannan shi ta إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عليم إن الذين كفروا لن وأنسك كافر لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا da a ce ya tabbata sun mallaki duk abin da ke ban ƙasa wa mislahu a ƙara wani a kan shi ma'ahu tare da shi kaga ninkin bayan ninkin kenan liyafta dubi wala ba su isa su fanshi kansu ba daga azabar Allah ga sun mallaki abin da ke ban ƙasa a ƙara wani a sace ninka wani a kai ba su isa su fanshi kansu ba a ce ubangiji ba zai musu azaba ba ma tuqabbala minhum ba za a karba ba walahum azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗi a wajen Allah maɗaukakin sarki jihadi ibada ce babba amma abdalul jihadi babban jihadi shi ne ma ya ce kurujin anil hawawan nafsi wa shaidani fita daga son zuciya wa nafsi da nafsun ammaratun bisu'i sannan da yi wa shaidan biyayya wanda kuma shi istighfari salati annabi da zikirin Allah dama maganin shi kenan duk wanda ka rasa shi da wannan to ko zaka same shi da wayannan abubuwan guda uku a to wanda ma suke ya aka kare da su yanzu bugawa ake yi to wanda ba a yi kuma fa shi da jihadul akbar jihadun nafs ku yi fada da nafsun ammaratun bisu'i walhawa wasu shaidani su zamanto ba su da tasiri a tattare da kai su zamanto kai kake juya zuciyarka ka zama mai juya ta ba su kake juya ka ba ka san inda ya ji zuciya za ta juya ka to ko za ta sa ka kai barna shi da annabi alayhi salatu wassalamu yake maganan cewa jihadul akbar shine jihadun nafs sallallahu alaihi wasallam na'am
يريدون أن يحكموا بالنار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مهين يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون سوسنا سو يتمنون عزوسيا سوسنا بوري أن يخرجوا من النار سفتر جوتا وما هم بخارجين منها أما بدا سفتبا ولهم عذاب مقيم سنا عذاب مدوميا الله يكيهم صدق الله العظيم